بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana shekaru da shiga sarki da yanzu sabon shekara ta nufin su wata makaratu ya kama da yi sabon azumi wannan watan wata ne na aikin lada kamar yawan karatun ba'ari yawan da tafsirin da bayan bayan azumi tsarka da kyauta da ci da masu kasa nan yana cewa yin da ci da azumi ana ba shi ladan mai azumi shi nuna tare da abubuwa mai azumi haka kuma duk abubuwan da kuka kamata أننا كل كون هذا ومن زوجي اليوم ذكرتي القرآن اليوم ذكرتي القرآن Duk abin da na sanar da ta shiga bayan kwanaki da shi shi ne mafi su da yi da yi kuma amfani da duniya da to yanzu za mu fara
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana ce maka sura ta haka wani bari ne da wani kwari sai haka kwari ne suna ne bayan ya ce sura ta haka sai ce amin za a fara da wannan harfa a da yi Allah ya san abin da yake yi da wannan haka tafiya ko ina in ya kawo su irin wannan harafin wanda ake koyi a ƙasa kai kaiwa to abin da ke gaba zancen littafi ba ko ina an kai sun zo da wanda ke gaba zancen sai ce tanzirin kita sautar littafi domin ta fiye shi ne sakamako nisa da an yi farko shi da wani da ba a kusa zuwa cikin duniya a wuri da ke tsaye da daidaitis kuma su da ɗan da ɗaya da ta shi tambayin da kita da sakamako mita yana da da wurin ana shi ne wani ake da kenan wannan sura tana zantar da mu a kan dubi domin a yanzu da wata hara yanzu kan zantar a nan da ke duba wani maudu'in da na zanci wani da su ne domin duba a kan da nuna sun mutu shi ya ce to ma alaƙa da samawa ti mal'a ai ba ma halittu sammai da kasu ba yanzu da su وما بينهما لا أمن في مكان إلا بالحق من تتبع وحق القوم من وعجل المسمى بلوكة ما أنتم والذين كفروا أما وأنت سكافر أما وأنت وكم سكتت dole sun suna kurce wasu dole allah da zarafin sama da kasa a kan kare a wasu kuma ke za a kwaya halitta ya nuna malam akwai halitta a sama akwai halitta a kasa akwai halitta tsakanin sama da kasa ita halitta nan batta sama batta kasa ana nan musamman da wata abin wasu kuma a wasu kuma a in ci kona ala abin da ya ke yi ba da gaskiya ta ya suka ce ko sun ba da ko kafin ya ce ne ne wani masu yi to tun da haka ko tun da nan wata musu ke ci a ra'ayi a barki ba da labari na ta kuma da yi abin da kuke wa hula shi ne kuke kira kuna mai hula wanda ba Allah ba ne ya taɓa kurki ya taɓa kuma abin da ya har mu to in ya yi ku nuna mana nuna mana mu gani ma za a da wannan abu ne ya halitta ne suka halitta mana da abu da ya fara abu da mushirku ko kuma suna da tarayya lokacin da Allah zai yi sama da ƙasa sun taimaka mashi ko da kayan yi za a yi sama da lokacin da Allah ya tsara da ce kun bai kun kun da zama a kanin Allah ya yi da sun ce kun da kun lokacin da sun tashi sun tashi ɗaya kasar sa'adu ne ne kitabin nan kan ku zo mu da zarfin littafi kin ha'ani da na yi a kawo shi a'a in ba littafi hawa ta tsoro da tsoro don wani da wata takarda ko ta gungun takarda da aka mai da dari in akwai a kafa in mutu sa da in haƙura da gaske a cikin da'awar cewa ga shi a mun kawo a kuma su kula da kusa da kula da su ne da kuma nuna masa abu wani sai ce tutun da aka yi abu da su kuma a nan babu wata fata amma da ɗorin jirgin da ya da kawai zai kirayi wannan ɗanda da ce mun da ba shi kuma wannan ɗandan da zai kiraya wannan jirgin baya amsa musu kogon da kwanin da ke shafi ila yau da ta ba a kashin domin an ba ne shi kuma kiran nasu abubuwan da suke za ta yi suna maranta su kwana suna kiran gunki su kwana suna sa shi ce musu da za a su shi ma mai san ba shi ne bai san da mai abin da za su yi in wasu jami'ai da suka kai musu wani wani turare a makarantu ba ko kuma karanta su in ba wani sun wani kwanu da sha wani shi kuma da ba su wanda zai zai wani kan shi wani zai zai zai to sai ce shi da wani وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
to daga nan kuma sai shugaban can ta yi mutane da abubuwan da sauran sauran yace wai za mu shirya nasu idan aka tada mutane kano da mun tsada sai wannan bakunan da mun tsada da wani abu da ruwa kuna da mun su ne sai su zama kuma a da suna suna ba mu sai wa kano su ba da su gani sun zama to da ba sun kama da abu suna kama cewa da ba da abu ne ba da abu ne abu ana da wai za su tuna a dalili kaya tuna idan ana karanta ayoyin bayyana to wani su kuma yana kada da suka kafa wani suka kafa ne suka kafa ne hakkin da gaskiyar kafin ne سلسل لازم هنا سلسل من الأشياء لما جاء يوم تقول سلسل هذا سلسل شو درجة بس كاو جزء لا أبدا وجزء جزء يحتاج سوى الجني أمير أم يقولون افتراه ثم استيقظ sihirin ne sai ta a ai annabi shi ne kayan shi an shi ya zo ba shi ne shi ne shi ne kayan shi to ba sa sa ce ko nan ta ce ne tare ki in an na kaje shi inda da ke ne da ko ai ba la ta mu ne mun da lai shi ba ku iya mallakar ko ne ko nan da ko ne ko هو أعلم لأنه ألا شيء أعلم بما تقول بما تقول تعمل موسى ولا حيث تقول كفى به شهيد كفى به شهيد من شهد من شهد يا إسحاق تكامل بيني وبينك يا أول رسول shine da ya fara da biyu قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما
شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ya ci gaba da cewa wani annabi ka faɗa musu ka ce ma kun tuzi a nuna wasu ai ba ni kaɗai ba ne faru da cikin ma'aikata a ce kawai ni na fara cewa ni ma'aiki ne a akwai ma'aikata zai da su ba ni ba faru ba ne ba ni wani ƙasa kuma ma'aikata zai ma ya faru kiwo lafiya kuma bai san ba gobe kira ne Allah ne ya ɗauka ne ya ɗauka hausa in Allah ne zai ba abin da nake cikin lamayu ha ilayya sai abin da ake yi wa hain zuwa da ne shi ne ke kuma kuma an da illa ne kuma Thank you. wani wannan wada musu ta a rayuwar rubani labari in kana ne irin layi in an yadda rike wada musu da kana ne cikin da kana ne wata farkin jiki ko ke kafa su musu alhali washe da shayin da musu da isra'ila ala musu wani mai shaida wani mai shaida ya yi shaida daga cikin bane isra'ila shi ne annabi musa annabi musa ya zo shaida shi annabi ne a cikin littafin al'aura cikin littafin al'aura musa ya zo al'aura ta shi ga sunan nashi da ƙar'ani da shi duka kowanne musa ya zo haka da suna shi ma ya sanya dukkan wata annabawa an nuna musu da shi don masu kai shaida kuma mai shaida ya shaida kowane ya shaida ya shaida alamu ba a mana kuma kowane kuwa ba da gaskiya ya rada ne su wasu ta kafa su ne ko kuma shaida shaida ne shaida shaida cikin cewa innan la lalle Allah ya ake kan misali Allah ba shi ne ta
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إثم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم
وقال الذين كفروا وأن سيكافر جنس أمشي للذين آمنوا وأن سيكافر هاي لو كان خيرا da wannan alƙur'ani gaskiya ne alheri ne ai ma saboda kun ga ne da ga sun bayar da mun za mu ne saka wannan kashi yadda suke karɓar da wani lamai hatsari wani a lokacin su kayan su fasa ya kununa sai ka ji kuma sun ce ha za a yi kurkadi ai wannan a sashi da kuma da ne ya su yi kuka cikin kuku da yi jangar ya ce ka da karta domin karni shi kwalali tun da bai shi shi da ake kurani akwai kitabun kashi kitabun kusa إمام الشيوعي ورحمة وهدى ومش إله bayan wannan ba haza shi wannan kitabun da sadduka mai gaskatawa ne na abin da ke fara an sabko shi misalan arabiyyar da harshen na larabci an sako shi kuma da yin zuwa da yi na fara don ne da rikuwar da suka sun yi zafin su kuma kushira kuma al'usar da yi da musulmi da masu yi da tawasu da za a kasa a kusan da samun gida da jirgin su da haka ya kafe sun nan da yi na kan wasu kamar wanda suka kasa da suka kasa illa alladhina qalu rabbana allah sai mu'minai wanda suka zo ko mu'minai suka ce rabbana allah suka ce ubangijin mu Allah ne su mafsaka mu kuma suka yi istiqama suka tsaya istiqama da suka kuma ne la hawla alaikum wa la quwwata ba su tsoro gare su a nan duniya wala mu ta sanu wala ta istiqama sai da tsayuwa cik da tsawaho ka tsaya ka dukkiye ka tsawon daula ke tattalin lafiya ka kuce zaman tsawon da jiran da sun zama da sakamakon ka ya kare yadda da lafiyar ka shi ne da ya imani suka shiga shiga imani nan da ya aiki da su na kan ya shiga shiga shi ne ka tsaya cin abin da aka ce da ya wuce Ula'ika wanda suka yi kamun sun tsaya da kyau su ne a tsarin jami'a su ne a ƙarshe halin yin tuna suna cikin aljanna har abin da ba da ba da talauci wannan duka jaza sakamako ne da makamin amalu da abin da suka zama su suna aikatawa a nan duniya don na za a ba da sakamaku aikin da mutum yi kuma ka ɗauke shi domin za ka sakamako da ita da ya ci gaba ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وأنضبطت ظهورها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا الصدق الذي كانوا يوعدون
daga nan sai su gaba a kan ma'ari wawasu da insan don lalzai wasu jirgin da zai da insan da ruwa da zai da ma'ari da zanen da kyau kama da su hukumu hukurha ko shi ta rufe shi a cikin ma'ari وهو تأخذ سنها هذه سنها وحمده وتساله da cikin shi da renon shi salasu da shara a wata daga hatta iza balaga shaidu har dai lokacin da ya mata kasa wa balaga arba'in da sana ya kai shekara arba'in قال رد الإسلام أوصيني كسالي أشهر كل شيطان بودي ونعمتك التي أنعمت عليها نعما لنتنت عليك وعلى والدي ونعما لنتنت أسامة وأنا أعمل صالحا أساعد كل إلهي كل وأصلح لي في سوريا فجار مني yau ba aiki na kirki da zahu da ya fahimci ba su da ake zuriya da gyara mun zuriya in yi tuntube an nuna tuntura wai ne yana da musulmi in yi yana da musulmi ya ci gaba da ya ta wannan kaya da hamu da kuma da tsarin wasu da su ne koyon ciki da renon ciki da rasu aka ce tun shekara shekara biyu da shi tun aka ce shekara biyu da ya kun da rage wata shi wata shi da shara a kan kuma cikin ya yi in cikin ya yi wata ɗaya tun da ya wata tara sai a jira nan da sauran kaga yayin da ya shi da ya shi kuma kuma ana iya yayin yaro da ya shi a cikin wata talatin wata talatin a hudu wata tara da sauran wata ashirin shi kuma shekara biyu wata nuna wata ashirin shi na kaga yaro ana iya rage ne in an tabbata cikin nan wata tare babu har kana da cikin to ana iya rage wani wani zai da ba da sai sai da yake ulaika allazina la taqabbala anhum ahsana ma amilu wannan su ne na takabbata muke a musulun aikin tsasa yi ma da abin su kayi allah yana da iko ya nuna ma ya nuna kama ya nuna kama ya nuna abin ko bayan ma ya ɗauki a hasar mafi yawa allah ya ce wanda ta jawo su ta musulun ya wannan irin abu da suka yi na laifi Allah zai mu kawo da kai yau bi tare da sa'a ne kai ka ba ni sa'a sai da an yaji lallai lallai da aka yi an yaji saboda wani ɗan yi su mutum ne da yi kin yin manya-manyan zuwa kakkai manya-manyan zuwa in baka manyan zuwa manyan zuwa kana gudun manyan zuwa sai Allah ya yi to shi ne ce sai ne an da ke in sai da ake lura mutum na yi suka yi sahaba wannan su to ya sahabi janna ko mu sanya su cikin aljanna ba a san ne ba wannan sun yi akwai da su da yanzu suna aikata a amsa da kuma su yi a cikin
والذي قال لوالديه اف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
zai suka wani cewa ita wancan aya ta fara da wannan ta sabko a kan abubakar sai da na bakar shi ne sabko a kan shi yace wasu ne ni wasu ce da mutum yiwa da kuma da ba da kuma shi kyautatawa da ba amana ta hukunci da kuma shi da ba ha abuwa za ta wuta da hamu da kuma hamu da kuma sa da yi sada sunan shi ta yi zaba na ƙarshen da ke da ƙasa har da lokacin da ya kai matuƙa shi matuƙa a ce shekara talatin zuwa a kai حتى إذا بلغ أشد أشد هو بلغ أربعين سنة لكي شكرا أربعين وشيني هنا قال بلغ أشهر يا أبدا أظن كما لا أنسى منه شين da aka samu a cikin sahabbai shi ga ya musu ruwan shi ya musu gudu uwar shi ta musu da iyayen shi ma ta musu shi aka samu wani to daga nan ya ka ce wasu wanda suka zata ya ka ce wallazi kalin walidai wanda zai cewa ma'aikansu ko cewa ma'aikansu ƙwaƙin ta kuma tin ita ƙwaƙin wani ƙwaƙin magana tin mu'minin musulunci shugaba kan magana yayin da a tsiranin da zuwa al'adar damu ana kurusa rubuta bayan na mace magana haka ta rubu karfani da yawa sun wuce babu wanda ya taso ba ta yi ya taso min karfi da sauran sun kuma kowar da kuma wajen tausayi wahun ma ya tafi tsarin da suna neman taimako wurin suna wai da kai can da amu ba da gaskiya ba da gaskiya masu sun yi ba da gaskiya wanda ka inna wa'adin lahi haɓa lalle gaskiya ne a alƙawarin allah na tashi gaskiya ne a shi kuma daga nan فيكون إتهام ما هذا إلا أساطير الأولين ها وأن المفروض بني إلا أساطير الأولين سيدتا كمين على to kaga wannan masu irin wannan haɗari masu yin wannan wadar kula da mulki kula da mulki na haska alaikun da kawo su ne wadatar da bana a da su fi bani a cikin alamomi kada halar da suka wuce a cikin mulkan tun da ba ne yana da zirni wani iris mulkan mutum tun da ba ne su yana da zirni wani iris da mutum da ake innahum kanu khasirin sun zama to sun da ku masu yin to abin da yasa mutum da mutum da ja ma kowane abu da aka yi ba ko ne da kusanci wani wani wani amadu don allah da suna musu yi ya shi da yi ba akwai daraja ta wuta akwai daraja ta aljanna sai ka ga babbar daraja ta wuta a nufa a kai shi kafa kafa daraja shi ta suna haka daraja ta ayyukan kirki ta mutum kwaro sai a kai shi daraja matsauri da matsauri da sama aljanna kowanne yana da daraja shi ci gaba
ويوم ويوم يورد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ذاتك وتعالى يوم wata rana ta yi ƙwarar tsohi na kafa da za a fi zautar da kafar da don an fi zautar da su allah zai da kafa mutum nan allah na da ina za a kawo su fi zautar wa kawo wa za a kawo su ina za a kai su kuma wuta za a kai su a nan za a faɗa musu a ce musu أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا في حياة الدنيا كنت غير للدائم كنت غير طيباتكم شن دائم في حياة الدنيا على يوسف وقتاً بأبي يقول سودائي يوم kafirai suna nan suna nan suna jin daɗi cikin suna da sun ta yadda duniya su ja a kan wuri da su tsaya ba su kai addini ba musu su dai duniya su kawai su to sai a ce musu to kamar yawan mace su zauna yanzu zai za a mutu sakewa sakewa ta nice me yasa bima kuntum tastakbirun dan abin da yasa shi ne abin da yasa kuna kafirci kun arda cikin kasa a duniya kun kafirci dai mu kun kafirci ba tare da gaskiya wa bima kuntum tastakbirun haka da abin da kuka zama to kuna fasikanci ne ne fasikanci da kada da da abin da zai da kyau kuna tsaka to yau za a mutu sarkewa da za a ko za a ba da yau suna nan ko suna nan a da lafiya da shi da ya kuma kan duniya da ke da ko ta nan kan zuwa da ne da ke cikin da ba ai mun ci gaba
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون
zai ci gaba da cewa daga nan zai fara bada labarin don san dama shi da kurani da ba da labarin abin da ke gaba da baya kuma da ba da shari'a da yadda za a yi da ba da yadda za a yi kuma ya ba da albishir allahu da aljanna da wani allah ya nuna da zai yi da ya ba abubuwan da yake sa da kofi da da addini da ya yi haka ne abin da ake sauko shafi to a cikin kira ta ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu kun tuna mutane labarin a ha'ada dan uwan adawa dan uwan adawa an ce dan uwan ɗan'uwan su na ƙabila ba na addini akwai ɗan'uwa na ƙabila akwai ɗan'uwa na addini ko ɗan'uwa na ƙabila ne shi ba na addini saboda akida su ta saba da mamanci wannan su da za ta fi aiki da akida su ta saba da su da saboda wani akida ba ne su yanzu an zara kaunu lokacin da ya gargaɗi mutane shi ya gargaɗi mutane shi ba a daga wajila a su hankali wa kada halittun yanzu mutu ai ma'aikatan su mutu masu da min bai da yake domin gaba da bayan shi ma'aikatan su mutu kowane kun ya zo da ake cewa شهد أن لا تعبد إلا الله أن لا تعبد إلا الله duk annabin da ya aka wani tuni ka abota wa kwasa ka abota su haka duk mai wa'azin da zai hau yin wa'azi haka yi kira ka abota wa kwasa to wannan shi ne jikin zan mutane ka abota ka abota wa kwasa shi ne ba su هكون عندك يوسف عليك إني أخاف عليك يتلوش إني هو أنا جلس بروك إني كنت بروك لك أصابة يوم عظيم أقولت أصابة على أنا أنا جلس بروك قالوا لما جلس يرجع سبعة من بيوش بسوء سبعة من بيوش بسوء سبعة من بيوش بسوء kayan sun suka ce a sita na ta zo muna ita hukuna don ka karkatar da mu an ali hatina daga hoton kiyayen gidajen yan zawa kai ko ka karkatar da mu daga hoton kiyayen gidajen mu ka sa mu fasa hoton kiyayen gidajen mu don mu gazo to fatina da masu abin da za ka mun yake a kawai ɗan rubutawa na kunci na a za a ma za to a za ka ce ka zo mun fi in tun da nuna suwa da shi in ka zama tun da cikin masu a zan cannan naka da kuɗi in har gaskiya ne ka zama tun da cikin masu to maza kawo sai ce ka إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت من علم ولم عذاب العافية يقول لا يا رأي الإنس علم هنا ni dai wa ubangiru in ida muku samari ma usultu abin da aka aiko da shi an aiko ne in ida sakon da shi ne amma walakin a rabu sai dai na ganin ka jire kawai da jaru da ɗan mutane yana ganin da inda ake kira ko da in ba jahilci ana kiran ku ku zo ku tsira mu kuna ƙara nutsuwa a kan Allah sai su ga dai yana da kowane gari ka jami Allah
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
falamma ra'auhu yayin da azabar da suke nema sai ku aka san da mahadar da don sai ta azaba ta mutum ne in za a yi haka ne ne zai kirin zai taso saboda yanzu an ga hajji ya ke ta'adda a kan kyar ta ce na azaba tunda ba a sani ba kullum muna da ba a sani ba ko hadin wani jini wani ba ya ta'adda a kan sa'a ne ce to su da sai ga wannan abin harkar ya fi shigo su ko aka wata abin ya ce da sassan wani dukkan su da kana ko da abin ya yi ko ina su kwari ne ko suka ce ha za a mun kokari kai mun yi sa'a mun yi sa'a wannan sa'a shi ba ta wannan adadin ne mai ruwa Allah ya ce kan ko masta da kai bar dai abin da suke gaugawar da yanzu ba ruwan ba ruwa ba ne na alfi ruwa ne abin da suke gaugawar neman shi na azabar da shi ne ya ce rihu wata irin iska ce a cikin iska biya azabar aliyu a cikin azabar ga azabar da don wannan in an ga iska ta taso a kan ita ba ta yi da ke ita iskar wannan ba irin wannan iska ba ce ta mata a al'ada wata lokaci wata irin iska ce ke domin kullum shi ya mura ta fita duk abin da ta tarda ba mu ta hanyar shi in ta sa gaban ta ɗauki iskar duk abin da ta tarda ɗin ne ta ɗauki هم يريدون أربع شهور عليه تلك البيت a lokacin nan ba a suka hudu sai suka waye ne layi waye na masarki ba a komi ya masarki ya gidajen kawai ko wani itatuwa sun yi baya sun yi yau kuma da kowai duka ya ba su an hana kada su abin da ake yi abin da ake yi ka zalika yadda ko da haka an musu wani haka musu ne kowai musu ne duk ya gobe ya haka yau ma gobe ma mu da kayan su haka ne Allah ya aiko shi tana nan tana na kiran shi a duniyar nan duniyar nan saboda wannan sai Allah ya
ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهلون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا
أن وكلنا إن سمعت الإسلام yanzu duk inda za mu zauna a nan kuma wasu ne kuma wasu ne wasu tuni sun zauna a nan wasu sun mutu wasu ne tuni sabuwa nan to shi ma ka wata alina da hulsam mun sanya musu shi babu sa'adun lafiya a shi kaga wannan abubuwan guda uku ji gani zuciya su ake su in sun yaru ko biya amma in ba su yaru ba sai a ta ne da ya kokarin ya yaru ba ma aka na an san uhu wannan jin nasu mai musu na amfani ba ji ba ne ji na kiyaye ba sama'in ɗaya a jiki ne kiyaye haka suka haka amsar nan na ba ganin wani shi ma ne kiyaye haka su ce shi ne magana musamman wannan majiyar da su yi su amfani komi wala amsaru wala idan dinan nasu nan nasu idan na roba idan roba na idan sana ta bai ta ba ma haɗin tawaye inda kanta ta bai ma da nan ba da roba wala ta zata wala ta da kan nasu ba ta amfani da shi ko wani ta samu tun na kimi me yasa ya ce ya tsakanin shahadu da fi ayatun da ya tunda suna musu da ayoyin Allah abu musu amfani inda ya musu amfani da ba su musu da ayoyin ba su ke da kare ba to tun da aka ce ka ga haka da kuma kanu da ya sa su da su duk abin da suke yin duniya duk abin da suke yin duniya zo da zo da haka da ya zo musu ya zo ولقد حقيقة أعلك ما هو wanda suke jirgin duk da suka samu abin bashi da yau min al-qurun na da karnin zuwa da ko min al-qura da ganin ka ganin ka ganin ka kun kun sai sai da kuma kuna ga da kuma da kaura kaura wanda suke da kwari kauna mai kamun da zai samu kokari da yake ne zai ba da yake wa sarafa da aya muna jumlorin ayoyi da Allah ya kuma da al'um ya fito ko sako ana nuna dalilin kudurar suna ana nuna dalilin kudurar suna muna nuna ikon suna iya nuna ikon amma an yi aka nuna da zai dawo su ولولا ان المسلمين تعصوا الله ثم نصروا الله ثم يذكر حتى من دون الله سبحانه وتعالى وكان حاله وكيله وكان وجه تغنيش فسحا وذلك ان تقول وان الشيء يتمكن وقشف الدلاله كانوا يشترون من سنة من كل جرينا ذا ومنا كان تصدق شنو الناس ليس ربنا يقولون السن سورة عشرة أما لما كلمني عملنا بعد ذلك عملنا بعد ذلك آمين الله يشهد آمين الله يشهد آمين الله يشهد آمين ما جاءك يا رب آمين. ما أنا كم ترى في سنين duka da musu wada a musu wada a musu wada a musu wada kuma ya ta suna kawo mai zama lafiya da zai alamun a ƙasa da kawo mai zama da abin da zai cuci musu ne an da kada da abin da zai fara da a samun ciki da kuma da kada da
Amin.